الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dan uwa barkanmu da sake haduwa a darasi da muke gabatarwa na taujih na ilmul qira'at almutawatira wa shadda bil ulum al-lughawiyyah wa shar'iyyah ta'silan wa tatbiqan wanda wannan shine majalisin mu ko zaman mu ko darasin mu na wato 124 kenan muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance mu da mu da ku gaba daya ayar da za mu tashi akanta ita ce aya ta ashirin da uku a cikin suratu shura amma sai mun koma aya ta ashirin da biyu don saboda mu samu wato fahimtar ayar da kyau Allah subhanahu wata'ala ya ce tarar zalimina za ka ga azzalumai ranar tashin alkiyama mushfiqina suna cike da tsoro min ma kasabu da abin sun ka aikata Allah kai mun tsari wa huwa waqi'un bihim Allah ce kuma zai abka musu shi wannan abin da sun ka aikata ko wahwa a ƙira'a ta ƙalun rawi na nafi'a da kuma ƙira'a ta abu amr ibn al'ala da abu ja'far al-madani da kuma imamul kisa'i al-kufi Allah ce to wallazina amanu wa abilus salihat su ko da suka yi imani suka aikata aiki na gari fi rawdatil jannat rawdat jam'i min rawda an gane ko suna cikin wato kana iya cewa wato gonakai na aljanna ko lambu lambu na aljanna lahum ma yasha'una inda rabbihim suna da su kada suke da abin da suke so a wajen ubangijin su banda kafirai kenan shi yasa ya taqdim ma haqquhu ta'khir dalika huwa al-fadl al-kabir wannan shine fifiko mai girma Allah ya bamu to idan muka duba a cikin suratul rum akwai fa amman ladina amanu wa bil salihati fahum fi rawdatin yuhbaruna tar rawda ay mufrad nan ko rawdatin rawda yana iya daukar babban wuri aljanna gaba ɗaya babba rawdat sun kone da tashi wasai kuma fahimta ba yawwa don yana da kyau ɗalibin ilmi ya hattara sai kuma Allah subhanahu ta'ala ce to dalikal ladhi wancanin ku inji malaman zauri alladhi yubashshiru Allah shine kadai Allah yake muku bushara kina Allah na muku bushara da aikin alkhairi an gane ko dan yana cewa dalika yubashshiru Allah to sai ce alladhi nan yufidu al-hasr yubashshiru Allah ibadahu alladhina amanu wa amilu salihat Allah yake bushara ga bayan shi wanda sun kai imani sun kai aikata aiki na gari Ibn Kathir al-Makki da kuma Abu Amr ibn al-Ala al-Basri da kuma Hamza da Kisa'i waɗanda kufiyani ne sun karanta wato yabshuru kenan da wannan ne Allah yake yabshuru da yubashiru waɗanda suka ce duka bushara yake nufi wasu sun ce a'a yabshuru yana sanya musu farin ciki yubashiru kuma yana musu bushara to ai bushara da matar saka farin ciki ko kuma yabshuru daidai imanin mutum yi bashiru kuma wanda ya yi aiki na gari mai yawa ibadahu bayan shi alladi na amalu wa abin salihat waɗanda sun ka aikata suka yi imani suka aikata aiki na gari kulla as'alukum alaihi ajran kace ba na tambaye ku wata lada illa almawaddata fil qurba ko sai almawadda an gane ko soyayya fil qurba ai bi sababil qurba saboda kusanci wannan ba yana nuna manzo sallallahu alaihi wasallam ba ya nemi wata lada da za a bashi a'a shi wannan kaso dan uwarka dan yana dan uwarka wannan ai abu ne a tabi'a shi an gane ko da haka baya neman wata lada zakka kuma in an kawo tarakawa ake raba ma an gane ko to khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqara'ihim Allah ne sun kaba kuma Allah zai biyan su wa man yaqtarif hasanatan duk wanda ya aikata aiki na gari kalma ta iqtarafa wasu ce ba amfani da ita sai wajen sharri amma gashi nan ya ce wa man yaqtarif hasanatan tunda can cikin an'am ya ce innal ladina يقترفون أبنا السيئات عن ذلك والذين يقترفون السيئات سيجزون بما كانوا يعملون don haka dai iqtarafa tana nufin aikatawa ko mai kyau ko mummuna wa man yaqtarif hasanatan duk wanda ya aikata aiki na gari nazid lahu fiha husna za mu kara mishi kyawu za a lullunka mishi linkin balinkin inna allaha ghafurur rahim allah mai gafara ne allah inna allaha ghafurur shakur allah mai gafara ne kuma allah mai godiya ne an gane ko to am yaquluna iftara ala allahi kadiba ko ko suna cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya kirkiri ƙarya ya jingina ta ga allah ala allahi ba a cewa ba a cewa sama allah la yajuzu isti'la ala allahi la haqiqatan wala majazan to fa in yasha illahu idan allah ya so yakhtim ala qalbika an gane ko in allah ya so yakhtim ala qalbika sai ya rufe zuciyarka kenan ba tare da ka haddace alqur'ani ba wa yamhu Allahu al-batila an gane ko to sai Allah ya shafe al-batila abinda yake mummuna wa asalin shi wa yamhuli sai an ka shafe ni an ka shafe wawun an gane ko to sai da manto kenan da ai akafin shi na akan yakhtim sai zama to majzumi na bi hasbi harfin illa wa huwa alwawu mahayamhu ake cewa almuhimmu Allah ya shahi banna wa yuhiqqu Allahu alhaqa Allah ya tabbatar da gaskiya bi kalimatihi da kalmominsa innahu alimun bi zati sudur Allah masani na game da abin da zukata sun ka kumsa zati yana nufin ma'abuciyar kirji ita ce zuciya muna ganewa ko kenan in Allah ya so ba wai sai ta hanyar ka ba za Allah zai tabbatar da gaskiya a'a ganin dama Allah na turo ka to menene na jayayya wa huwa allazi shi Allah shine wanda shi kadai allazi kina tana nuna alhasu shi kadai yaqbalu tawbata yake karbar tuba an ibadihi daga bayansa wa ya'fu an sayyiati kuma Allah yake yafe munana ayyuka sayyiat jam'i ne sayyi'a an gane ko wa ya'lamu ma taf'alun Allah ya san abinda kuke aikatawa Imam Hafs rawi na Asim al-Kufi da Hamza da Kisa'i da Khalaf wadanda Qur'ani na Kufa ya sun karanta wa ya'lamu ma taf'aluna su ko sauran sun karanta wa ya alamu ma ya fa'aluna Allah ya san abin da suke aikatawa an gane ko kenan guda bi uslubil khitab ita ce taf'alun guda kuma bi uslubil ghaiba ya fa'alun to idan muka duba cikin littafin taujih qira'at al-ashr bil qur'an suke cewa idan aka duba abin nan wa ya'lamu ma taf'aluna da wa ya'lamu ma yaf'aluna ko wace qira'a an yi mata taujihi da siyaki an gane ko yawwa ita qira'a wa ya'lamu ma taf'aluna sun kace taqaddama hakina as-siyaqus sabiq ya gabace ta khitaban fi qawlihi ta'ala yahtim ala qalbika kaga nan khitaban lin nabi sallallahu alaihi wasallam to wa ya'lamu ma taf'aluna ko ya zamanto nan litta'zim ne Allah ya sa abin da kuke aikatawa ya kai manzo ko kuma a'a saboda al'umma shi tana tare da shi ita ko qira'a wa ya'lamu ma yaf'aluna an gane ko zamiri na komawa ne zuwa gami zuwa ga bayi domin ya ce wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata an ibadihi uslubul ghaibi kenan to kaje ko ce qira'a yadda za a taujihin ta wa ya'lamu ma yaf'aluna ay ma yaf'alu ibadu to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa yastajibu alladhina amanu wa amilus salihat masu imani waɗanda suka yi imani suka aikata aiki na gari suna karɓa ma kiran Allah kiran yastajibu alladhina amanu bil salihati da'watahu wa yaziduhum min fadlih Allah yana karɓa musu yana ƙara musu daga falalarsa Allah ka ƙara mana duniya da lahira wal kafiruna su kafirai lahum azabun shadid suna da azaba wadda take mai tsanani bai ce azabun shadidun lahum ba sai ce lahum su kadai suke da azaba dan lahira ba mai shanka shi in ba kahiri ba kuma bai ce wala hunna ba alarma eh ta taklibi ne na janibin dukuri a janibin iya an gane zo yawwa to amma akwai abu guda alaran ma wal kafiruna akwai kafirai cikin aljadu maza akwai kafirai cikin mutane kuma akwai kafirai mata cikin aljadu kenan taklibi janibin dukuri na aljanu da na mutane ala janibin ina shi na mutane da aljanu don sun ce wa an namin nan musulmi na wa minnal kasituna ko ba haka ba yawwa to sai Allah subhanahu wataala ce walau basata Allahu rizqa li ibadi da Allah ya yalwata arziki ga bayin shi la baghaw fil ardi da sun yi banna a bayan kasa kidan ba wai dan Allah bai ba ko arziki bane Allah ya ba ko arziki duniya da ruwa abba ta yi kuma babu wanda zai mu da aiki نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية in kowa na da miliyar goma ana ramu cikin kwanci to wa zai aiki kaga ba wanda zai mu da aiki kenan duniya ba ta zamdowa sannan in kowa na da kuɗi kaga wani shi so shi ka hisse maka mai ta kisan mutane ne shi ga burge shi kenan kaga sai a so maka mai ta kisan juna duniya dai ba za ta zauna ba a takaici walakin yunazziru bi qadarin ma yasha sai dai Allah subhanahu wataala yana saukar da arziki an gane ko bi qadarin gurgudu ma yasha kuma yadda Allah subhanahu wataala ya so an gane ko Imam Ibn Kathir al-Makki da imamu abu amr ibn al'ala al-basri da yaqub al-basri sun karanta walakin yunzil sai dai Allah yana saukar in an ce yunziru yana iya daukar da shi da yunziru domin yunziru daga anzala yunziru inzalan yunziru daga nazzala yunziru tanzilan ko mu ce duk ma'anar sau daya ko kuma mu ce yunziru sabka guda yunziru abinda yana sauka kadan kadan ina akwai arzikin da ke sauka a lokaci daya akwai lokacin da kuma arzikin da kadan kadan ake saukar da shi to duk dai bi kadarin na dai da mai saukar lokaci daya da mai saukar lokaci daban-daban da gwargwado ne ma ya sha'u yadda Allah ya so innahu bi ibadihi khabirun basir Allah game da bayansa khabirun ne ko kace masani ko mai bada labari basirun kace Allah masani na ko ko mai gani ne game da abin da bayan shi suke aikatawa wa huwa alladhi Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda an gane ko yunazzilu al-ghaitha min ba'di ma qanatu Allah ne ke saukar da al-ghaith ruwa min ba'di ma qanatu bayan mutane sun yanke kauna ƙasa ta bushe babu alamar ruwayo babu ta gobe na fata an fahimce ni yunazzilul ghaitha imam nafi al-madani da imam abu ja'far al-madani sun zammi al-madani yani da imam ibn amir ad-dimashqi da imam asim wanda rawi ne na abin nan na kufa sun karanta wa huwa alladhi yunazzilul ghaitha sauran sun karanta wa huwa alladhi yunzilul ghaitha kenan wa huwa alladhi Allah shi kadai ne wanda domin alladhin nan tana nuna al-hasr yunazzilu al-ghaitha yake saukar da ruwa ko kenan zaman to ruwa ne wanda suke sauka daga lokaci zuwa lokaci kamar ruwan malka yunzilu al-ghaitha yake saukar da ruwa kamar ruwa da suke sauka lokaci dai su kari ko kuma kace yunzilu da yunzilu dun ma'anar su daya wa yanshuru rahmatahu Allah ne yake yada rahamarsa an gane ko wa huwa al-waliyul hamid Allah shine al-waliyu majibincin lamari shi kadai kamata ka dauka majibincin lamarinka وعلى الله فليتوكل المؤمنون الحميد الله شيني مين شيني abin godiya to wa min ayatihi yana daga cikin ayoyin da ke nuna akwai Allah khalqus samawati wal ard halittas samai da kasai ba kasa guda ake nuhi ba aljinsiya ce wa ma basa fihi ma da abinda Allah ya yada fihi ma yana koma wani zuwa ga jinsis samai wal ard wanda suka ce a fihi ma yana koma zuwa ga kasai amma wannan ya saba mazahirin alqur'ani domin su suna sun nuna cewa dabba ba a samun ta sai sai a bisa doron kasa amma wannan nasu yana nuna cewa a sama ana samun dabba sai zama to dabba ba ma ya dubbo alal ardi ba ma yamshi ruwaidan duk abin da yake tafiya sannu sannu ko a sama yake ko a kasa wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir Allah shi kadai ne ala jam'ihim akan taro su su halittu idza yasha'u idan ya so haka qadirun Allah mai iko ne kuma zai yi haka zai zai zai haɗu su ko ba karambani cikin alwaƙi a yace kul innal awwalina wal akhirin la majmu'una ila miqati yawmin ma'lum kuma haka nan bane wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada kuma haka nan bane sai Allah ce to wa ma asabakum min musibatin duk abin da ya same ku na musiba an gane ko to fa bima kasabat aydikum abinda hannayenku ne sun ka aikata kenan mutane su daina zargin ware da ware in ana son alherin Allah ya sauko kowa shi dibi lahin da yake ya dina shi ne kawai magani ba wai ka ce wani da kaza ba shi ko kai ce wani da kaza to in shekara miliyar za a yi yana haka babu canjin da za a samu an gane ko yawwa to idan mun ka duba imamu nafi almadani da imamu abu ja'far almadani sun zammi almadaniyani da imamu ibnu amir ad-dimashqi sun karanta bima kasabat aydikum kenan wa ma asabakum min musibatin bima kasabat aydikum babu fa'ul abinda saboda abinda hannayenku ne sun ka aikata an gane ko na an ce hannayenku amma ana rufe abinda kun ka aikata nan utliqan yadda wa urida bihi al-insan an gane ko yawwa abinda hannayenku sun ka aikata to idan mun ka duba waɗanda sun karanta bi ma kasabata aydikum an ɗauki ma a matsayin mausula mun gane ko mausuliya kidan tana matsayin allazi sai ka kaddara allazi da an ce ma ma musuliya ta kaddara allazi wajen ta kenan allazi asabakum min musibatin bima kasabat aydikum sai zamanto allazi mubtada ne bima kasabat aydikum kenan yana matsayin khabar ina fata an fahimce ni to koko waɗansu malamai suka ce a'a mata na matsayin shartiyya take an gane ko amma an sha hifa'u kamar inda Allah ce wa in ata'tumuhum innakum lamushrikuna ai fa innakum lamushrikuna kamar da wasu malamai sun ka tafi waɗansu malamai suka ce a'a wa in ata'tumuhum innakum lamushrikuna innakum lamushrikuna jawabul qasam li mahdhuf wallahi innakum lamushrikun kadiba cewa ad-durrul masun fi urubil kitabil maknun na astamin al-halabi mun gane ko yawwa to sauran kuma sun karanta fabi ma kasabata aidikum kenan ma sai ta zama tomi sai ta zama to shartiyya jawabu sharta kuma fa'un tana shiga cikin shi nan babu babu wata matsala kenan wancan labari ne Allah yake bayarwa in mun dauke ta mausuliya abin da ya same ku saboda abin da hannun ku sun karanta ko ko wa ma asabakum min musibatin duk abin da ya same ku da musiba fabi ma kasabata aidikum saboda abin da hannun ku sun ka aikata ne wa ya'fu an kaseer Allah yana yafi ma abubuwa da dama ba duk ma kun kai laifi bane Allah yake kama ku dan ya ce walau yu'akhidhu Allahu an-nasa bima kasabu ma taraka alaiha min dabba ko ba ka bane cikin nahari kuma yace walau ya akhidullahu an-nasa bi zulmihim ma taraka alaiha bai ce ala ala zahariha ba an gane ko yawwa sai Allah subhanahu wataala ya ce to ma antum bi mu'jizina fil ard ku bu kasance masu tsere ma Allah ba bisa doron kasa me yasa bai ce fis sama'i ba saboda zuciyar ka dai kasa kake babu inda zaka wa malakum min dunillahi min waliyyin wala nasir ba ku da wani Allah majibincin lamari ko ko mai taimako an gane ko akwai wa malakum min dunillahi min waliyyin wala nasir am turiduna an tas'alu rasulakum cikin bakara nan ko malakum min dunillahi min waliyyin wala nasir wa min ayatihi al-jawari fil bahri kal a'lam ko ba karan bane yawa sannan can cikin abin nan suratu tauba inda yake cewa inna allaha lahu mulku samawati wal ardi yuhyi wa yumiit wa malakum min dunillahi min waliyyin wala nasir laqad taba allahu ala an-nabiyyi wal muhajirin sai Allah ya ce to wa min ayatihi yana daga cikin ayoyin da ke nuna akwai Allah an gane ko aljawari na aljawari jam'i ne na aljariya aljariya kuma sifa ne asalin shi jirgin ruwa ake nufi saboda tana tafiya saman ruwa amma ai ba jirgi ɗaya ke gudu ba amma nan sai zaman to yayi taglibi akan shi an gane ko Allah ce inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariya to jam'i shi aljawari an gane ko imamu nafi almadani da imamu abu ja'far al-madani sun zan al-madani yari da abu amr ibn al-ala al-basri sun karanta wa min ayatihi al-jawari fil bahr jawari kina an tabbatar da mi ya din nan kuma an shahita kina an ce al-jawari an gane ko al-jawari min ayatihi na sai mun to al-jawari mubtada ne marfu'un in mun ce al-jawari wa alamatu raf'ihi ad-dhamma al-muqaddara ala al-ya'i al-mahdhufa mana min zuhuriha as-thiqal in kuma ka ce wa min ayatihi aljawari fil bahri sai mun to aljawari mubtada ne marfu wala matruf dhamma almuqaddara al ya'i ba a ce al mahzufa tun daga ta bayyana mana amin zuhuriha asiqal to jiragen ruwa sai mun to kenan as-sufunul jawari jiragen ruwa inna lamma tadal ma'u hamalnakum fil jariya ay fis safinatil jariya hamalnakum kenan hamalna aba'akum kuma ake nufi to fil bahri wa min ayati yana cikin ayoyin da ke nuna akwai Allah aljawari jiragen ruwa masu tahiya fil bahri a cikin teku kal a'lam kamar manyan manyan dutsuwa duwatsu shine jam'i ne na al'alamu al'alamu ana cewa babban dutsi ko kuma al'alamu tuta eh eh in yasha idan Allah ya so yuskinir riha sai Allah ya tsaye da iska tak an gane ko imamu nafi almadani da imamu abu ja'far almadani sun karanta yuskinin riyaha sai Allah ya tsayar da mu iskoki saboda shi jirgin ruwa muna iya cewa iskan da ke tura shi in ka ɗauki kira ta jamhu kana iya ɗauka aljinsiya ce kenan in ya sha yuskin jinsar rihi sai ya zamanto da kira'a ta nafi da abu ja'far ta jamhur duk ma'anar su tara koma zuwa guda ko ko ka ɗauki al'ahadiyya ce in ya sha yuskinin riha in Allah sai tsaye da iskan da ke tura shi shi jirgin ruwa kuma riyaha nan a hankali sama a iskan da ke tura jiragen ruwa fayazlalna rawakida ala bahri Allah ce sai su wayi gari rawakida jam'i na arrakida abinda ya tsaya la yabulanna ahadun hum fil ma'ir rakid ko rawakida sai su tsaya tak ala bahrihi akan saman teku Allah ce inna fi dalika lalle a cikin wannan la ayatin akwai aya li kulli sabbarin shakur ga dukkan bawa sabbarin mai ya hankuri shakurin mai gode ma Allah an gane ko to wannan yana nuna ashe jiragen ruwa suna aiki da iska shi yasa ka ganin ana musu wata wani dan abu mai kama da kyalle mai buga su tun wancan lokaci saboda da shi suke gane yadda yanayin iska yake yanzu kuma da ilimi ya ci gaba akwai na'urori da su ake aiki sai a nuna yau jirage ya kamata su tashi gobe su tashi ba to kaga ashe shi ma jirgin sama da iska yake aiki an gane ko awalam yaro ila tsairi faqahum safatin wa yaqbidna ma yumsikun illa rahman kafin baturi yayi jirgin sama sai da ya kalli tsuntsu da yake tashi da alaka shi da kuma kifayen da ke cikin ruwa wanda ke tashi sama su taba tafiya a sama sannan da bayan su dawo su suke ruwa da su ne an kakalta sai an kai jirgi to sai ka ta ina to iskan nan da suke kallo yan metiyo su ba jirgin dama sama tashi ko sauka duka Allah subhanahu ta'ala yayi bayanin cewa da iska ne suke aiki sai ka tuka ce Qur'ani bai bayanin waɗannan abubuwa daga ina kai ko ka samu wanda to aw yubiquhunna ko ko Allah yubiquhunna ya halakar da su bima kasabu game da abin da sun ka aikata an gane ko yubiquhunna biqo kafin kin su kuyi ake mata ma'tufi na akan wato majzumi domin an ce in yasha yuskinir riha fayadhlanna rawakida ala dhahri kaga yuskin fi'ili ne mudari wanda an yi masa jazma saboda jawabu sharti ne amma an yi masa an yi masa kasra lil tiqa'i sakini ne an gane ko to aw yubiquhunna ko kenan in ya sha yubiquhunna in Allah so sai halakar da su bima kasabu saboda sun ka aikata bi yubiquhunna to ai bai ce yubiquhun ba saboda hankalta mu jiragen ruwan sai Allah ya halakar da su ya Allah ya halakar da jiragen ruwan waɗanda ke ciki su ma su halaka sai ya ce wa ya'fu an kasir kuma Allah yana yafewa bai ce wa ya'fu ba saboda atafina ala yubiquhunna majzumi na wala majzumi hasu harful illati wa ya afu an kafir Allah yana yafewa ga abubuwa masu yawa kai da kanka in an ka ce ta fargazar da kai ta irin gaɗe ka haɗa ta duk kamance ahsahu Allah amma kafiri wa nasuhu sai amantar da shi mumini kuma ba shi dama ya tuba Allah ya gafarta mana wa ya'lamu alladhina yujadiluna fi ayatina an gane ko idan muka duba imam Nafi' al-Madani da imam Abu Ja'far al-Madani sun zami al-Madaniyan sai kuma imamu ibn amir ad-dimashqi sun karanta wa ya'lamu alladhina yujadiluna fi ayatina sun yi mamimun gomba alal istinafi kenan wa ya'lamu alladhina yujadiluna fi ayatina su ko sauran sun karanta wa ya'lamu alladhina yujadiluna fi ayatina sun yi mamimun wato fata na fata an fice ni yawwa to sai malamai suke cewa idan muka duba wato anan wa ya alamar ladina yujadiluna fi ayatina sai zaman to in an ce wa ya alamu kenan kamar ba ta da alaka isti'inafi na waɗanda suke jayayya a cikin ayoyinmu sun cewa ba su da wato mafita ina fata an fahimce ni to wa ya alamar ladina yujadiluna fi ayatina in an yi masa fatha sun ka ce to kenan ana ɗauka shi ala sarfi an gane ko ma'ana sarfi jujjuya ba an juyar da abu sarful atfi ala lafzi ila atfi ala ma'ana kaji sunan shi an juyar da atafi daga lafazi zuwa ga atafi akan ma'ana sun ka ce to wa zalika annahu lamma lam yufsin atfa wa ya'lamu majzuman tunda ba a iya yin atfa ta gare shi majzumi a ce wa ya alamin ladina yujadiluna fi ayatina alama qablahu tunda in wannan ne sai ya san in ya sha ya alam kina in Allah ya so za su sani duk da yake wannan ma'ana ba ba wata illa bace an gane ko tunda sai in Allah ya so ne suke sani in ya sha ya alamin ladina yujadiluna fi ayatina ba lahum min mahis to in bai so kuma ayatun bai kasance ba kinan wannan babu matsala sai sun ka ce shi ya alam nan adala sai an ka karkata ila al-atfi zuwa ga atfi ala al-mastari mastari al-fi'li akan mastari na fi'li alladhi qablahu wanda aka gabanin shi bi idmari an sai a kaddara an an gane ko li yakuna fi ta'wili masdarin dan saboda shi wa ya'lama ya koma mi ya koma matsayin ta'wilin masdari su ko kufiyuna sun kace a'a yaj'aluna alwawu nafsaha nasiba kinan wawun ce ta yi masa nasba an gane ko shi kuma abin nan su imamul jama'a sun doke shi atfal ala illatin muqaddara to kaga ba shi abin nan sun kace a illa ce an ka shafi asalin shi liyan taqima an gane ko kenan Allah dan ya azabtar liyan taqima min alladhina kafaru wa ya'lamu alladhina yujadiluna fi ayati ma lahum min mahis eh don Allah ya intikami kuma su wanda suke jayayya cikin ayoyin Allah su san cewa ba su da wurin da za su hita to kaji da yadda an kai taujihinta kuma ka kuma cikin ad-durrul masul fi ulumil kitabil maknun na as-samin al-halabi kaga wato bayanin da malamai sun ka gabata to Allah subhanahu wa ta'ala ce wallazina yajtaribuna kaba'iral ismi an gane ko a fama utitum afwan daga nan zamu tashi fama utitum duk abin da an ka baku min shay'in na wani abu fama ta'ul hayatid dunya to hujin dadin rayuwar duniya ne kawai ba wa ma inda Allah abin da ke wajen Allah khairun shine mafi alkhairi wa abqa kuma shine mafi wanzuwa ko tabbata lil ladina amanu wa sun kai imani wa ala rabbihim yatawakkaluna ga ubangiji su ne suke dogara in mun diba can cikin suratul qasas akwai aya mai kama da wannan mun yi bayanin wannan lokacin da muna cikin suratul qasas can wa ma utitum min shay'in da wawan ne wa ma utitum min shay'in an gane ko fa mata'ul hayatid dunya an gane ko yawwa cikin suratul qasas wa ma utitum bil wawi min shay'in fa mata'ul hayatid dunya an gane ko sannan an kace mi fa mata'ul hayatid dunya wa zinatuha nan ku wa ma utitum min shay'in fa mata'ul hayatid dunya sai an kace wa ma inda Allah babu zinatuha khairun wa abqa an gane ko can wa ma inda Allah khairun wa abqa afala ta'qiluna nan kuma cikin sutu shura wa ma inda Allah khairun wa abqa lil ladina amanu wa ala rabbihim yatawakkaluna to wa ma inda Allah abinda yake wajen Allah khairun shine mafi alkhairi lil ladina amanu ga wadanda sun kai imani wa ala rabbihim yatawakkaluna kuma ga ubangiji suke dogara domin duk abinda sun ka samu duniya dan kadan na abinda zai zo lahira yayin linka ninkin wannan linkin ba linkin Allah ya sanya mu daga cikin su sai Allah ya ce to wallabina su ne waɗanda ba a cewa da waɗanda a su masu imani su ne waɗanda ya ji ta nibuna suke nisantar ko ka ba iral ismi manya-manyan zunubai imamu hamza da imamu kisa'i da imamu kharif sun karanta kabiral ismi babban zunubi to tun da kabira mufrad ne an yi idafa shi zuwa ga ma'arifa al-ism ya kuma mi jam'i kinan manya-manyan zunuban a cinci mun gane ko ko kuma kabiral ismi kana iya ɗaukar shirka a cinci wanda nisanci shirka kuma sai ka na kokarin nisantar saura ko ko a'a kabira abu ce wanda tana nuhin ma jam'i fil asli tana iya zakuwa ma'anar jam'i al ramba kabir kawai sai a ce manya ko da babu aljinsiya Allah ya ce in tatuba ila Allah faqad taghat qulubukuma wa in tadhahara alayhi fa inna Allah huwa maulahu wa jibril wa salihul mu'minin wal mala'ikatu ba'da zalika zahir kaga fa'il bai ce zuhara uba a alƙur'ananci almuhimmu su masu imani suna nisantar manya-manyan zurbai walfawahisha da alfasha ai alfasha ma manyan zurbi ne saboda can an hankalta ma girman zurbi don kuma an hankalta ma abuna mummuna bai da kyawun kallo bai da kyawun aikatawa fahusha ya fahushu kenan alfahisha qabuha yaqbuhu fahusha ya fahushu ma'anar su guda wazanan wa ma'anar sun yi tare a cikin wazani ko sun yi tare cikin ma'ana a larabci irin waɗannan ƴan kaɗan ne kamar masal misl masil shibhu shabh shabih haka sun ka cewa ni ba ni da na faɗi ba eh in ba baka yarda ba a je ka tayyaka masu tawjihul qira'at al-ashr bil qur'an a safha ta 256 sun ka ce waɗanda sun ka karanta والذين يجتنبون كبائر الإثم ina fata an fahimce ni an yi taujihin qira'a ta kaba'ir al-ismi da tazo da jam'i bisiyaqi da siyaqi wan nadhir da kuma tamka shi as-siyaq tun da Allah ya ce walladina yajtanibuna kaba'ir al-ismi sai ce mi wal fawahish fawahish ma ai jam'i ne bai ce fahishati ba sannan kuma an-nadhir tamka inda Allah ce in tajtanibu kaba'ir ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nukhsikum mudkhalan karima an gane ko da kuma alladina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha illa al-lamam duk da yake shi na suratul najm ina ganin shi ba an yi sabari cikin shi amma shi ne lisa'i babu sabari wajen karanta shi ban sani ko mun fahimta ba yawa in ka dibi cikin suratul najmi abin nan hamza da kisa'i da khalaf nan ma sun karanta shi kabiral ismi ne na fata an fahimci yawa kawo masu imani su ne suke nisantar munanan zunubai da alfasha Allah ce to kuma wa idza ma ghadibu idan sun yi hushi hum yaghfiruna su suna gafartawa an gane ko eh in sun yi hushi suna gafartawa su yahi daga baya yawwa to kaji wannan sannan walladina stajabu li rabbihim su da wanda sun karba ma kiran ubangijin su wa aqamu salata kuma suna tsaye da sallah wa amruhum ko sun tsaye da sallah wa amruhum shura bainahum kuma al'amarin su suna shawara an gane ko shawara abinda nasi bai zo ba karara in nasi ya ce ga abinda za a yi karara babu shawara in ka ji an ce za a yi shawara kina abinda yana bukatar ijtihadi wa mimma razaqnahum yunfiqun Allah ce kuma daga cikin abinda muka arzita su suna ciyarwa ko ba karan bane yawwa sai wallazina idza asabahumul baghy hum yantasirun su ne wanda in an zalunci an ka zalunce su yantasirun suna tashi tsaye su nemi wato neman Allah ya taimake su su samu nasara ba wai kwanci suke ba ana musu izgili abinda an ka ga dama ko da yaushe an gane ko yawwa to shi wa min ba da zakanahum yunfiquna akwai shi cikin suratul baqara wa min ba da zakanahum yunfiquna ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihuna sannan kuma akwai shi cikin suratu al-ramma wata sura kuma eh ban ji kai bayani ba al-ramma ai ba wuri guda akwai shi ba suratul sajada to ina ne cikin sajada dibo shi da alaran yanzu mun same shi da cikin bakara to ko min ba da zakana hu yuce kula alaran ma ban ji ka kawo wata sura ba eh cikin suratul wace sura amfani haba alaramma amfani ina na shiki a alaramma kakka ja da baya to to alladhina yuqimuna as-salata ku ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا cikin suratu suratul anfal farko farkon ta ko to eh hajji to ina kuma oh ها وبشر المخبتين صبهم والمقيم الصلاه ومن ما رزقناهم ينفقون سوى البدن قصص طو بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون طو طو تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون كاي على رب هذا كافر كثير انت زلزلي duka a kwallikin wasu to ya yi kyau araba yawwa to sai mu je yanzu kuma taujihin ayoyi na gaba inda Allah subhanahu wata'ala ce abin da ko mu karsa wannan aya wace za usayyatin sayyi'atun mithluha sakamakon mummuna mummuna tamkarta nan shine ake kira al-mushakara cikin ilimin balaga domin in mutum ya aikata mummuna an ka sakan kamai ai ba mu bane ko an gane ko amsa haƙin ka ai ba mummuna bane to an sanya mata suna sayyi'a ne saboda mi saboda mushakala Allah ce faman afa wanda ya yafi asalin afa afa wani ya afu wa aslaha ya inganta fa ajruhu ala Allah la da shitara gun Allah ba ta sama Allah la yuzul istira ala Allah la haqqatan wala majazan innahu la yuhibbu adh-dhalimin Allah baya son azzalumai wala man intasara ba'da zulmihi wanda ya nemi cin nasara ya nemi ka samu neman haƙin shi bayan an zalunce shi fa ulaika ma alaihim min sabil Allah ce to waɗannan babu wani laifi akan su innama sabilu waɗanda akwai laifi akan su alal ladina yuzlimuna nasa wanda suke zaluntar mutane wa yabghuna fil ardi bighairi al haqqi asalin shi yabghiyuna ne wata alif asalin ta ya'un ne aka shafe ta wa yabghuna fil ardi bighairi al haqqi suke zalunci a bisa doron kasa fil ardi a cikin kasa bighairi al haqqi ba tare da haƙƙi ba dama ai babu wani haƙƙi da yasa kai zalunci takidi na ulaika lahum azabun alim wadannan suna da azaba mai radadi yana nuna cewa yafiya tana da amfani amma ga wanda ya san yafiya tana da amfani in an yafe mai zai daina in mutum ya zamanto in ya ci amana yau gobe an ka yafe mai zai yi wanda ya wannan to a karɓo haƙƙin mutane gari shi muna gari ko wallahu ta'ala a'lam akan ta ta gaba ita ce aya ta 51 a cikin suratu shura wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa ma kana li basharin kenan bai kasance ba ga wani mutum an yukallimahu Allah Allah ya masa magana illa wahyan sai ta fuskar wahayi aw min wara'i hijabin ko ta bayan hijabi kamar da Allah ya yi magana da Annabi Musa aw yursila rasulan ko Allah ya turo manzo kenan daga cikin mala'iku fayuhiya bi iznihi ma yasha yayi wahayi da izinin Allah abinda Allah ya so innahu shi Allah aliyun Allah subhanahu wata'ala madaukaki na hakimun Allah mai hikima ne gane ko yawwa imam nafi al-madani ya karanta aw yursilu rasulan fayuhi bi iznihi ma yasha aw yursilu sai zamanto yursilu marfu'i ne fayuhi sai ya zamanto fi'ili ne mudari'i marfu'i wa alamatu raf'ihi ad-dhamma al-muqaddara ala al-ya'i mana min zuhuriha as-siqal ya unci an gane ko yawwa to madalla to in mun ka dauki in mun ka dauki qira'a ta jamhur an gane ko yawwa qira'a ta jamhur قراءة إمام نافع أنيما وتلام الرفع أو يرسل رسولا فيوحي أنغاريكو يوا سيد من توكنا على الاستئناف ذا أقدر هو أي هو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء كوكب تزمنتو جملة مستأنفة أنغاريكو يرسل رسولا الله نتورو منزو كوكب تزمنتو حال an gane ko yawwa atfar ala muta'alliq min wara'i hijabin an gane ko haliki nan jumla ce haliya muta'alliq domin abin da ya ta'alluqi da min wara'i hijabin kinan ka'inun min wara'i hijabin to ka'inun huwa tunda akwai huwa cikin shi to yursilu sai zamanto jumla ce matsayin hala take tun da huwa matsayin ma'arifa ne an gari ko kenan abin nan illa wa ma kan libashir an yukallimahu Allah illa wahyan to shi wahyan kin nan masdar ne fi mawdi'il hal an gari ko kenan Allah ba zai magana da mutum ba sai cikin hali na lokacin da zai masa wahayi ina fatan an fahimce ni aw yursila rasulan fayuhiya bi idnihi ma yasha kenan illa muhan musma'an min wara'i hijabin kenan wa ma kana wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan ay illa muhan kenan illa kaunu illa halu kaunihi muhan sai in ya kasance shi wanda za a magana da shi wahayi ne za a yi masa au musma'an min wara'i hijabin ko ya zama to musma'an da ajiyar da shi magana ce ta ubangiji min wara'i hijabin ta bayan hijabi au mursalan an gane ko ko ko ya zama to za a turo ne fayuhi bi iznihi wa yasha an gane ko fayuhi kenan sai ya zama to rufi'a za a yi masa kaddara mishi rafa'a kenan au mursalan sai dai a turo abin turowa fayuhi sai shi isar da sakon Allah shi ko au yursila rasulan fa yuhi bi idnihi ma yasha zaka kaddara an mudmara an gane ko yawa kenan atfal ala wahyan an yi atafi ne akan wahayi wa hiya halun tunda illa wahyan matsayin hali take an gane ko illa muhan illa muhan kenan au mursalan au mursalan fayuhiya bi iznihi ma yasha mursalan wanda anka turo fa yuhi sai shi wahayi kiran sai da mutu atafina akan mi wato an akan halina wahyin tunda ya zama da nasba sai da mutu an yi asfin suna akan fi'ili kadiba cikin at-tadribatul lughawiyya in ban manta ba ina garin cikin juz'i ko na uku ne na hudu da ina tunanin ko na hudu ina ganin nan ne ya kawo taujihin wannan juz'i na hudu na Sheikh Abdul Latif Ahmad Sharif rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin sannan kuma kadiba cikin Ad-Durrul Masul fi Ulumil Kitab al-Maknun al-muhimmu da abinda ayat take karantarwa bayyuwa Allah ya magana da mutum sai ta fuskar wahayi ko min wara'i hijabin ko ta fayan fage kamar da ake magana da Nabi Musa aw yursila rasulan ko ko Allah ya turo manzo fa yuhiya bi idnihi ma yasha ya isar da sakon Allah da izinin Allah abinda Allah yake so a isar an gane ko to wannan kana kana iya ɗaukar shi na dirasal mawdu'i akai karatun halatul wahyi yayin ne wahayi yake sauka ba sani ko mun fahimta ba don wasu na cewa ba shi wa Allah shi magana da mutum to Allah ya ce yayi magana da bayan shi kuma ka ce abai wa Allah shi magana da mutum kai a matsayin ka nawa kaga wannan hayaniya ce to yanzu ayoyin da zamu ɗauka cikin suratul abin nan cikin suratul cikin suratul zukhruf za mu tashi ne a aya ta shidda don ne bayan za su fara Allah ce wa kam arsalna da yawa mun aika min nabiyyin annabi kenan arsalna nabiyyan ne shi an kace min nabiyyin an gane ko annabi ko nabiyin akra'aka nafi' fil awwalina a cikin mutanen farko wa ma ya'tihim min nabiyyin ko min nabi na akira a tanafe babu annabin da zai musu illa ka rubihi ya stahji'un ba ce suna izgiri da shi mun ce sun ce nabiyin daga annabuwa ne shine asharaf nabiyin kuma daga annabauna wanda yake bada labari ko wanda ake ba shi labari fa'ilun bi ma'anal fa'il ko fa'ilun bi ma'anal maf'ul duk bayani ya gabata mun gane ko wasu kace kuma da annabiyu da annabiu duk abu guda ne alhamza ce ta zo karshe an kabaida ta yawo to Allah ya ce babu annabin da zai zo face su yi masa izgiri can kuma cikin suratul alhijir wa ma ya'tihim min rasulin an gane ko can to ka gani rasulin ne can kenan da manzo da annabi da duk sun karyata babu wanda sun ka bari fa ahlakna ashadda minhum batshan Allah ce mun halakar da wanda sun kafi su tsananin damka irin su adawa wa madha masalul awwalina misalin mutanen farko ya gabata an gane ko cikin suratul anfal wa qad madat sunnatul awwali an gane ko cikin kuma alhijr wa qad khalat sunnatul awwalina Allah ce to wal in sa'altahum inda zaka tambaye su man khalaqa samawati wal ard wa ya halice samai da kasai la yaquluna za su ce khalaqahunna wanda ya halice su al azizu mabwayi al alim wanda yake masani alladhi ja'ala lakum al arda mahdan ko wanda ya sanya muku kasa ta zamanto shimfiɗa an gane ko alkufiyuna da asim da hamza da kisa'i da khalaf sun karanta mahdan sauran sun karanta alladhi ja'ala lakumul arda mihadan ba sai kun fahimta ba yawa to da mahdan da mihadan din nan kana iya ɗauka su wato a matsayin abu guda mahd fa'alun ne mihad kuma sai zama to fi'al to duk dai inda ta zo to daga mahada ne yamhadu shine shimfidar da abu ko ba ka dan bane mihadan sannan wa man amilu salihan fali anfusihim yamhadun shine asalin kalmar daga shimfida ta samu asali mun gane ko yawa amma in ka koma cikin suratu taha ma ai wannan yazo ina fata an fahimce ni eh alladhi ja'ala lakum al-ardha mihadan wa salaka lakum fiha subulan mun gane ko to in an kace mihadan sun kace ismun ne lima tumhadu bihi abinda ake yin hida da shi kal firash kamar da aka ce firash fi'al ismun lima yufrashu wasu sun kace kuma a'a shi al-mihadu jam'i ne na al-mahdu an gane ko kenan kasa ta zamanto shimfiɗu gare ku tunda kowa shi na yin shimfiɗa bisa gare ta ko ba garban ne ko ko a tun da ƙasa bakwai ce ko ce matsayin shimfiɗa take mun gane ko kamar da wasu ce ki'abun jam'i na nami na ka'ab kaga mahad ka'ab mihad ki'ab alladhi ja'ala lakum al-arda mahdan shi kuma yadda za a taujihin shi sun kace mahad yana matsayin masdar amma abinda ake nufi shi ismul maf'ul kina alladhi ja'ala lakum al-ardha mamhudatan an gane ko wanda yake an shimfida ta ko ko ko kaddara mudaf alladhi ja'ala lakum al-ardha zata mahdin Allah ne sanya muku kasa ta zamanto ma'abuciya shimfida ina fata an fahimce ni to kaga dai haka ne za a yi taujihin shi a cikin wato wannan wuri waja'ala lakum fiha subulan Allah sai ya muku hanyoyi cikin ta la'allakum tahtadun dan ku shari'a ko ba karan bane yawwa can kuma cikin suratu taha da yace waja'ala lakum fiha subulan sai ce mi a cikin taha وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى sai Allah ce wallazi nazzala min as-sama'i ma'an allazi kin nazara gami al-hasr yana iya cewa nazzala min as-sama'i ma'an allazi din Allah shi kadai ne wanda nazzala ya saukar da min as-sama'i daga sama ma'an ruwa bi qadarin da gurgudu fa ansharna bihi baldatan maytan Allah ce sai mun karayar da ƙasa maitan an gane ko Abu Ja'far ya karanta mayitan nan duk dai da nufin wanda ƙasa wanda suke matatta ta bushe har mai mai mai lugha ai ya kamata ya ce maitatan tunda baldatan ya ce sai ce mi maitan ya kamata ce maitatan ko maitatan sun ka ce an shafe ta'un saboda bi itibari wato al abin nan al makana ake nufi makanan maitan ne an gane ko yawwa kuma akwai albaladu ai babu ta'un wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi idhni rabbih Allah ce to kadhalika tukhrajun kama haka ne za a fitar da ku an gane ko imamu hamza da imamu kisa'i da imamu khalaf waɗanda kufiyu ne qurra da kuma abdullahi bin zakwan rawi na abdullahi bin amir sun karanta kadhalika takhrujuna kama haka ne za ku fito za ku fito za a fitar da ku an fitar da ku ku fitowa za ku yi ko ba karamari yawwa wannan shi ne abin da kamata mu fahimta to Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da cewa wallazi khalaqal azwaja kullaha Allah shine wanda ya halicci nau'uka an gane ko namiji da mace kullaha dukkansu waje ala lakum Allah ne ya sanya muku bai ce wala kunna ba alaran ba taglibi jarabi zikuri a jarabi nasu ko Allah ya sanya muku mazan ku da matan ku minal fulki daga jiragen ruwa masu yawa ba guda ake nufi ba wal an'ami da dabbobi matar kabu da abinda kuke hawa litastawu ala zuhurihi don ku hau a saman wannan abin ko ku hau saman zuhurihi ai al-mazkur bai ce zuhuriha ba tare cewa an wadi al-fulk an fadi al-an'am ku hau saman jirgi ko ku hau saman dabba yace li tasawu ala zuhurihi thumma tadhkuru ni'mat rabbikum sannan ku tura ni'mar ubangijinku idza stawaitum alayhi idan kun ka hau saman shi tunda in kun hau din kun hituna ni'mat wa taqulu sannan kuma dan ku ce subhanalladhi sakhkhara lana hada sarki ya tabbata ga wanda ya abin nan ya kore mu wannan wa ma kunna lahu muqrinina ba mu da iko akan shi mutiqina shine muqrinina kai da kanka ka san jaki ya karhin ka amma sai Allah hore ma shi ko aka rambani dabbobi sun yi karibu shi yasa Allah ce wa zallalna halahu mun gore musu daga zallani wato wato kaskantar da abu wallazi ja'alakum al-ardha zalulan a yumallan zaka iske mai kiyon raƙuma ko mai kiyon shanu mutum guda saniya dubu da bai da shi yo alaran mu saniya guda ba sai ta halaka mutum ba amma ko in yi musu tsawa tsayawa su kai to Allah ya kyauta sannan ko ce wa inna ila rabbina la munqalibuna mu ga ubangijin mu kadai zamu koma don baka da tabbacin in ka hauka na kowa ko baka da bari yawa to sai Allah subhanahu wataala ce wa ja'alul malaikata alladhina hum ibadur rahmani idasa wa ja'alu sun sanya abin nan a wa ja'alu lahu min ibadihi ko waje alu lahu sun sanya lahu ga Allah min ibadihi daga bayan shi juz'an wani yanki sun ce ya'yan Allah ne su ne mala'iku kenan Allah ce innal insana lallai shi dan adam lakafurun mai yawan kafirci ne mubinun mai bayyana kafirci shi koko lakafurun mai kafirci ne mubinun bayyanannen kafirci Allah ce to amit takhada yanzu shi Allah zai riƙa min ma ya khluqu na daga abin da ya halitta banatin ya'ya mata wa asfakum kuku shi zabarun muku shi tace muku bilbani da ya'ya matashi abinda kuke kyamashi ke dangantawa zuwa ga Allah an gane ko sai Allah ce wa idza bushira ahaduhum idan an kai matsayin su bushara bima daraba lirrahmani an gane ko game da abin da ya buga ma Allah misali tunda sun ce yaya mata ne ya Allah bima daraba lirrahmani masalan dhalla wajhuhu sai huskar shi tawayi gari muswaddan tayi kutun kutun huska kaga da Hausa mace ce amma da larabci namiji ne shi yasa an kace musu wadda ba ce musu wadda kan ba wa huwa kazim yana cike da hushi can cikin annahl sai ce idza bushira ahaduhum bil unsa dan an nuna maka bima daraba lirrahmani masalan kidaya ce akan al unsa an gane ko sannan waje alu lahu min ibadihi juz'an imamu shu'ba yana karantawa juz'an duk dai ma'anar dai ce an gane ko yawwa imam abu jafar ya karanta juz'an duk lugati ne sai Allah subhanahu wata'ala ce to awa man yunashqu fil hilyati wa huwa fil khisam ghayr mubin kuma karan bane yawa awa man yunashqu fil hilya imam hafs rawi na asim da hamza da kisa'i da khalaf sun karanta awa man yunashqu shin wanda ake tayar da shi an gane ko sauran kuma sun karanta awa man yansha'u shin wanda yake tashi yunasha'u ana tayar da shi ma ana masa tarbiyya yansha'u yana tashi domin dama cikin al'adar mace tana tashi ne an gane ko awon wani yunasha'u ko fil hilyati cikin kawa ana sayo mata ita ma in ta dan fara wayo sai ta sayo makanta kayan kawa to wanda bai zama sai yayi kawa wa huwa fil khisami ghairu mubin sannan kuma shi cikin jayayya ghairu mubinin bai iya bayyanawa in ana rikici da mace ko ita da gaskiya sai ta hushe da kuka ai ayi ta magana ta kasa kato kuma gashi shi abai da gaskiya amma shi murji ido kaga shi a kuwa yana gumza yanzu wadanga za a ce a daina da namiji da mace a ce duk daina ƙarya ta su kansu mata sun san ƙarya da aka yi musu ƙarhe goma sha biyu da zai arama ko ƙarhe ɗaya an kama da kwan kwan kwan kwan an kago ƙofa wa ga buɗewa a to ba duk ɗaya ba sai ta buɗe mana dan me take ce ba ko kana kwara ta za ka ta ce ana buga ƙofa ba ɗaya na ba kowa shi ɗaya matsayin shi kuma yan haka nan na ciki in ta ɗaura farko kai ka ɗaura biyu a rarraba a yau sai adalci da aka ce za a yi kariba cewa alƙira'atu wa asabu hafi tafsiri wal ahkama a safa ta ɗari takwas da arba'in da biyar an gane ko yawwa wajen kun waje alu lahu min ibadihi juz an kinnan kariba cewa alƙira'atu wa asabu hafi tafsiri wal ahkama safa ta ɗari tara da ashirin da biyu an gane ko yawwa to sai Allah ya ce waja'alul mala'ikata sun sanya mala'iku allazina hum waɗanda su ibadur rahmani bayi ne na Allah an gane ko yawwa to idan muka duba imamu nafi'a almadani da imamu abu ja'far almadani su zami almadaniyani da ibnu amir ad-dimashqi da ibnu kathir al-makki da kuma yaqub al-hadrami al-basri sun karanta waja'alul mala'ikata allazina hum 'inda ar-rahmani sun sanya mala'iku waɗanda suke suna wajen Allah an gane ko ina san sun ɗauke su matsayin mata ibadur rahmani kuma sun zamanto bayi ne na Allah kinan kaga abubuwa guda biyu ne sun ka haɗu bayi ne na Allah kuma suna mi suna gun Allah ba sani kuma fahimta ba in ka diba cikin tawjihul qira'at al-ashr bil qur'an suke cewa kowace qira'a tana da abin da yake yi mata shaida amma an-nazir ne tamka ita waje alul mala'ikatu alladhina hum 'inda ar-rahmani inasa kama inda Allah ce innal ladina 'inda rabbika لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون an gane ko waja'alul malaikata alladhina hum ibadur rahmani ita ko abin da ke mata shaida wa qalu ittakhadha ar-rahman walada subhana bal ibadun mukramun ko wani ya tabbata kuma a alqur'anance eh kai dan qur'ani yuna wanda wanda bai yarda ba sai Allah ce mi a shahidu khalqahum shin sun shaida halittar su ina fata an fahimci ni yawwa to a cikin ƙura akwai masu karantawa da a ushi idu halkahu shin an shaidar da su halitta su ne mun gari ko? to in ka diba a shahidu shin sun shaida shi ne abinda a shahidu halkahu a ushi idu halkahu ina fata an fahimce ni a ushi idu halkahu duk da yake suna da tasiri ina fata an fahimce ni tasirin hamza saniya a wushidu a wushidu halkahu shin an shaidar da su duk da yake imamu kawai shi shi na da idhal ko a sai ya ƙara wato alif masu al'idkhal kyaga wannan kira'a an shaidar da su a shahidu kenan sun shaida fi'ili ne na sulasi shahida ya shahadu shi kuma wancan ushidu an shaidar da su an gane ko sun zo ne sun gadda an ka halici mala'iku Allah ce sa tuktabu shahadatuhum za a rubuta shaidar da sun kai wa yus'aluna kuma za a tambaye su kaga lamari ya baci tunda ka riga ka yi shaida ka ce mata da kuma ba a san inda ka samu wannan dalili ba shi yasa ka ima bakin ka ko magana akai in an kai maka fatawa in baka sani ba ce baka sani ba sai ka binciki eh ina fata an fahimce ni kakka tai su kada ka cikin rami malaman da suke tawjihul qira'at al-ashr bil qur'an safha ta 257 zuwa safha ta 258 sun kace to kowace qira'a an yi mata abin nan tawjihi da an-nazir ita qira'a abin nan abin nan a ushidu khalqahum an kamanta mata an yi mata tawjihi da tamkatta an-nazir tunda mabniyun lil maf'ul ne inda Allah ya ce ma ashhadtuhum khalqa as-samawati wal ban shaida musu ba ko ba karan bane kinan kaga malam wanda aya ta kore cewa ba a shaida musu ba kinan ƙarya ta suka yi shi yasa Allah ce inhum illa yakhrusun sannan kuma qira'a wadda tace ashahidu Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa ala min ifkihim law yaqulun walad Allah wa innahum lakadibun ko ba karan bane asfafa al-banati ala al-banin ma lakum kayfa tahkumun afala tadhakkarun am lakum kitabun am lakum sultanun mubin ko فاتوا بكتابكم ان كنتم صادقين وجعلوا بينه آه ام خلقنا الملائكه اناثا وهم شاهدون يو على انهم من افتهم يقولون شن mun halicci mala'iku ya mata wahum shahiduna suna shaida kaga ashahidu a alqur'anance ita ma tana da abin da mata shaida yawa to eh aya ta gaba da zamu dauka mai tawjihul qira'at wato ita ce inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa sai mun ɗauko tare da waɗancan Allah ce to wa qalu law sha'a ar-rahmanu ma abadnahu sun ce da Allah ya so da mun bauta musu ba Allah ce ma lahum bidhalika min ilmi ba su da wani ilimi inhum illa yakhrusun ba ko bi suke yi sai kirdado sai ƙarya Allah ce am atainahum kitaban min qablihi shin mun ba su littafi ne gabanin alqur'ani fahum bihi mustamsikuna su suna riko da alqur'ani wannan littafin ne Allah ce a a kyale su bal qalu a aha sun ce inna wajadna aba ana ala ummatin mun iske iyayen mu akan umma na anarhin shari'a ko aqida umma kuma tana izakar ma'ana al umma kuntum khairu ummatin ukhrijat lin nas kuma umma tana zakkwar ma'ana al qudwa wanda ake koyi da shi inna ibrahima kana ummatan qanitan lillah sannan umma tana zakkuwa burhatun min az-zaman wala in akharna anhum al azaba ila ummatin ma'dudatin wa qala alladhina ja minhum wa dhakara ba'da ummatin sun ka ce inna wajen na aba ana ala ummatin su sun iske yayansu akan wata shari'a da wani tafarki da godabe wa inna sun ka ce su ala asarihim akan gurabun iyayensu muhtaduna za su shiriwa Allah ce to wa kadhalika kama haka ne ma arsalna ba mu taba turuwa ba min qablika gabaninka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi qaryatin a cikin wata alƙarya min nadirin kenan ma arsalna nadiran ne an ka ƙara min litta'kidi ba mu taba turo wani mai gargadi ba illa qala mutrafuha sai masu jin dadin ta sun ci ba wai su kade ka fada ba amma saboda masu jin dadin suke fada talakawan su bi su inna wajadna abana ala ummati su ce mun mu iske iyayen mu akan wani tafarki wa inna ala asarihim kuma sun kace su akan gurabun iyayen su muqtaduna za su shiryawa mai har da alqur'ani alaramma da ni karanta waɗannan ayoyin ba tawjihil qira'ata a cikin su ba amma abin da ya kamata mu gari akwai muhtaduna akwai muqtaduna to wani lokacin suna rikita ka to wani na an na farko mu kuta duna ko wani na an na biyu mu kuta duna to in kana son ka rika ka'ida an rama kuma cikin suratul an'am fa bi hudahu muqtadi kaga hudahu shine wai ko iktari kullun in ka rike wannan shikenan baka sake samun matsala da izinin Allah Allahumma amin an gane ko to sai Allah subhanahu wataala ya ce qala awalau ji'tukum bi ahda مما وجدتم عليه آباءكم إمام حفص راوينا عاصم الكوفي da Imam Ibn Amir ad-Damaski sun karanta qala awal wajitukum fi ilmi madina kenan ko sai manzon yace musu sauran qura sun karanta qul awal wajitukum kace da su ko da nazo muku kenan sai da mun to umurni an kai mishi kuma Allah nuna lalle manzon ya zartar da umurni tunda qul an umurce shi ne yace qala kuma ya ce shine alaka tsakanin waɗannan kira'o'in qala yace aw law ji'tukum shin ko da na zo muku bi ahda min ma wajadtum alaihi aba'akum da mafi shiriya daga abin da iyayenku suke akan shi an gane ko qalu sun kace kai inna bima ursiltum bihi kafiruna mu abin da an ka turu ku shi mun kafirce mishi ba mu san wata magana da wani bayani da wani sharha duk ba mu bukata nan bi ahda mafi shiriya to ai iyayensu ba akan shiriya suke ba ko kace a'a nan ya ce musu ji'tukum bi ahda ko da na zo muku da shiriya ko kuma bi ahda da mafi shari'a kaddarta ma iyayenku suna akan shari'a to wanga yafi zama shari'a at-taslimul jadali to da mai kyau da mafi kyau ne ya kamata ka dauka mafi kyau in kana da hankali ina fata an fahimta to aya wadda ya kamata mu ɗauka ta gaba wadda akwai taujihul qira'at a cikin ta inda Allah subhanahu wataala ce walaula an yakuna nasu ummatan wahida in ba dan da Allah bai son mutane su zamanto al'umma guda ba kowa ya kahirta Allah ce to da ja'alna liman yakfuru bir rahman da mun sanya ma waɗanda suke ga wanda yake kafirce ma Allah mai rahama li buyutihim ga gidajensu an gane ko to sai zamanto badalul ihtimal kenan to man liman yakfuru bir rahman li buyutihim an gane ko li buyutihim ga gidajensu ko li biyutihim tunda akwai masu karanta li biyutihim ko ba karan bane an gane ko mu sanya ga gidajen waɗanda sun ka kafirce ma Allah suqufan min fiddatin an gane ko suqufan kenan sai zamanto jam'i na saqaf an gane ko suqufan fu'ulan kenan imam ibn kathir al-makki da imamu abu amur ibn al'ala al-basri da imamu abu ja'far al-madani sun karanta saƙafan min fiddatin saƙaf sai zamanto mufrad ne ina fata muke yi to nan sai zamanto suqufan jam'i ne mun sanya musu rufi na gidaje saƙafan mun sanya mai rufi na mun sanya musu rufi na gidaje to rufi kaga guda ne rufe rufe kenan sun zamanto kenan abin nan to amma qira'a ta jam'i ta nuna saboda an ce wato kafirai liman yakfuru bir rahman ga wanda yake kafirce ma Allah to kaga man tana dokar jami'i an hankalta ma mi ma'anar ta jami'i da sai an kace suqufan min fiddatin da an kace kuma saqafan an hankalta ma lafazin ta mi mufrad ne sai an kace saqafan min fiddatin ko kuma liman yakfuru bir rahman jami'i ce tana nufin ga wanda ya kafirce ma Allah ba jama'a mai yawa bace to saqafan a wannan qira'a ta su abin nan ibnu kathir da abu amr da abu ja'far an hankalta ma kowane gidan shi ai akwai rufi kenan sai an kai muqabalatul jam'i bil mufrad an gane ko to za a sanya mishi dai rufi a gidansa min fiddatin nami na azurfa wa ma'arija da kuma matattakalin ne jam'i ne na ma'arij da araja ya aruju ya tattaka ma'arija wurin tattakawa alaiha kenan wurin tattakawa nami na azurfa alaiha yazharuna akan ta suke hawa sai Allah ya ba su arzikin da azurfa har ta kai suna iya tattaka su da ta irin abin hawan bene Allah ce to wali buyutihim kuma musanya ma gidajensu an gane ko musanya ga gidajensu abuwaban ko ya zama to kenan azurfa ita ce ma abin nan na gidajensu kofofi Allah ce wa sururan da kuma gadaje na hawa ana ramma alaiha yattaki'una akan su za su kishin gida ko su gijirta Allah ce kai wa zukhruf za mu sanya musu zukhruf asalin kalma ta zukhruf tana nufin kawa amma malamai suna fassara shi da zinariya a ba su zinariya ko ko duk abin nan da an ka ce ma a yi musu gidaje na zinariya da rufi na zinariya da gadaje na zinariya don duniya ba wata abubuwa ce ga Allah sai Allah ce wa in kullu zalika ai dukkan wannan bai kasance ba an gane ko lamma mata'ul hayatud dunya illa mata'ul hayatid dunya mun gane ko imamu asim al-kufi da imamu hamza al-kufi da ibnu jammaz rawi na abu ja'far da kuma Hisham Hisham kuma shi korawi ne na Abdullahi ibn Amir ad-Dimashqi sai da shi Hisham bi khulfin anhu yana da fuska biyu sun karanta da lamma mata'ul hayatid dunya wannan ba komai bane face jin dadin rayuwar duniya an gane ko yawwa sauran sun karanta wa in kullu zalika lama mata'ul hayatid dunya an gane ko wannan ba komai bane face dai jin dadin rayuwar duniya da lamma da lama an gane ko ma kullu zalika illa mata'ul hayatid dunya ko kuwa in kullu zalika ay lama mata'ul hayatid dunya kinan ma mausuliya ce la mata'ul hayatid dunya ne jin dadin rayuwar duniya ne ko ba karamba ne to duk dadin da ka samu duniya karewa da yi wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin lahira kuma a wajen ubangijin ka tana da masu jin tsoron Allah to Allah ya san in yabba ka ta dai duniya su kadai kullun kuma su kadai adda ita to karshen ta masu imani yau da gobe za su iya rauni shi yasa sai Allah ce a'a musulmi na samu kafiri na samu duk da yake kafirai sun fi samun jin daɗin duniya amma dai musulmi wasu ma suna samun kuɗi da sauran abubuwa don su taimaka ma addini da wanda yake taimaka ma addinin ha mun gane ko yawwa kawo sai Allah ce wa man yashu an zikirin rahman duk wanda ya makamta ya yi dundumi a sai daga nan aka samu al-isha'i an gane ko lokacin da akwai dan duhu duhu na aramba yashu yan makamci in ji malamai suna fasara ya ashu yan makamci asalin shi daga dundumi ne an zikirin rahmani daga barin ambaton Allah ya bar alkur'ani Allah ce nuqayyid lahu shaytanan za mu sanya mishi shaytani eh mu taskance mishi shi an gane ko yawa imam yaqub al-hadrami al-basri ya karanta yuqayyid lahu shaytanan Allah zai sanya mishi shaytani an gane ko fa huwa lahu qarin sai ya zamanto shine abokin tahiyar shi abokin harkar shi eh daga muqarana da kaga sai su tahi ai ta tahiya ga yammaciyata an gane ko yawwa alramma a to da yammaciya ba ce ta bace mm ina fata an fahimce ni yawwa to idan mun ka dauka wa in kullu zalika lama mata'ul hayatid dunya kinan inna nan mukhaffafa ce min as-saqila wa innahu lama ta'ul hayatid dunya an gane ko in mun ka dauki lamma kuma sai da mutu a'a wa in kullu zalika lamma mata'ul hayatid dunya ai ma kullu zalika illa mata'ul hayatid dunya haka zaka taujihin shi to qira'an nuqayyid lahu shaytanan da yuqayyid lahu shaytanan yuqayyid qira'ata yaqub an gane ko to an hankalta ma munasaba wa man ya'shu an dhikrir rahmani tunda nan ana bada labarin wani na wanda babu shi nan wanda duk ya kau da kai yayi dundumi ya kauce yan makamta daga ambaton Allah yuqayyid lahu shaytanan sai aka kawo yuqayyid Allah zai bi zai sanya mishi shi ko qira'an nuqayyid lahu shaytanan an gane ko binunil azaba na an yi kamar abin nan ne an yi iltifati min al-gaibati ila al-khitab kuma wannan cikin qur'ani akwai shi da dama wa qalu ittakhadha ar-rahman walada kaga qalu an kace kace laqad ji'tum shay'an idda ba ce laqad ja'u ba an ka kuma zuwa ga khitabi Allah ce to wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil ko suna kange su daga gaskiya su shedanun kenan jinsin shedanu yana kange jinsin mutane wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun ko ba ka dan bane yawwa wa yahsabuna annahum muhtadun suna sa tsammanin su shiryayyu ne ina fata an fahimce ni yawwa to idan muka duba akwai qur'a da sun karanta wa yahsibuna wato da imamu nafi' al-madani da imamu ibnu kathir al-makki da abu amr ibn al-ala al-basri da imamu al-kisa'i da khalaf sun karanta wa yahsibuna to da wa yahsabuna wa yahsibuna duk dai ma'anar su guda suna batun cewa su shirye suke dawa in kai nisa cikin fata ganin kaka duk abin da kaka daidai na musamman to muna hukar da cewa ka musamman in kana da kuɗi da mulki su cewa sai ka yi to ka ku ga lamarin gara a tsaya dibi inda gaskiya take eh wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a kuma innahum ittakhadhu ash-shayatin awliya min dunillahi wa yahsabuna annahum muhtadun Allah ce to hatta idza ja'ana har sai lokacin da ya zo muna subhanallahi lamari ya ɓaci an gane ko hatta idan ja da hatsi lokacin da wato ya zo muna idan muka duba imamu nafi almadani da imamu abu ja'far almadani sun zami almadani ya ne da imamu ibn kasir almakki da imamu ibn amir addimashki da imamu shu'ba rawina asim alkufi sun karanta hatta idan ja ja'ana ja'a musanna lokacin da su waɗannan guda biyu sun ka zo muna hatta idza ja'ana kuma nan ya zo mutu bil ifrat yadda waɗancan sun ka karanta to in ka diba cikin tawjihul qira'at al ashr bil qur'an suke cewa ita qira'a ta ja'ana lokacin da ya zo muna kowace sai an kai tawjihin ta ja'ana an hankalta masu biyu ne da siyaki don ya ce min ya laita baini wa bainaka bu'd al-mashriqaini fa bi salqan karin ka gani baini wa bainaka tsakanin da kai sun ga mutun nawa mutun biyu shi ko hatta idza ja'ana sun ka ce faqad ustuzi'a fiha ujutuzi'a ma'ana ya isa an wadata fiha da ita bil wahidi da guda anil ithnaini daga biyu an gane ko wa qad taqaddama ma yadullu ala al-ifradi kuma akwai abin da ke nuna cewa ifradi ya gabata kadai ciki dan huwa qawlu ta'ala wa man yashu an dhikrir rahman kenan shi wannan mutumin wanda ya dundumin nan ya kauce yan makamta daga ambato Allah to shikenan hatta idza ja'ana sai an kai ifradud damir kuma an ce nuqayyid lahu shaytanan kuma kadan bane kuma an ka ce fa huwa lahu qarin an gane ko yawwa waɗansu malamai sun ce a'a bal al-aya dalilatun dalilun ala tasniya listimaliha ala dhikri al-kafiri wa qarinihi ai cikin ayan ma akwai abin da zai nuna wa tun daga cewa ta idza ja'ana abin da wakila bal al-ayati dalilun ala tasniya listimaliha ala dhikri al-kafiri wa qarinihi an gane ko kina cikin aya akwai abin da yake nuna cewa abin biyu ne sai dai gudan zai farawa sannan kuma gudan ya mishi magana tun da yace qala ai an ce yayi magana ya ce ma abokin shi kina an san su biyu na to na an hankalta mace nan shine zai faɗin magana wayi wayi wayi wayi wayi to Allah ce fa in mun zo kusan karshe fa in ma nazhaban nabika ko a walan yanfa'akum al-yawma Allah ya ce ba zai amfane ku ba iz zalamtum saboda kun yi zalunci annakum fil azabi mushtarikuna cewa ku cikin azaba kun yi tarayya kun san duniya in musiba ta zaman to kowa ya shiga ciki to ba a jin zahinta ko ba karan bane yanzu in anka ce matsala ta shahe ka kai kadai a cikin garin ku ko ajin ku sai ga ai eh ta yi nauyi amma in kowa ta shahi shiga abin ya zo mutane sauki to duniya kenan amma lahira ba haka nan bane lahira ba haka nan bane eh eh ta shafi ta shafi kowa in matsala ta shahi kowa ko sai ta zama to tana da sauki duk da yake bai dace kai fata matsala ta shahi kowa ba don waɗanda za su taimaka ma ai su suna iya taimaka maka to taimakon da ababu shi na wani ka tunanin ma gara ma ya zama to ta shahi kowa saboda bakin cikin mutane yayi yawa eh in kana samun masu taimaka ma ai sai ka ga ya kamata abin nan ko ba ka bari yawwa sai Allah ce abin da in matsala ta shahe ka in ta shahe kowa wani ya sun ta gama da kowa da kowa a huta sai Allah ce afa anta tusmi'u summa shin kai annabi sallallahu alaihi wasallam kana iya jiyar da kurame jami'i ne na al'asam ko aw tahdil umya ko ko kana iya shiryar da makafi al'umya ya zama to jinsiya ce wa man kana fi dalalin mubin da wanda ya kasance cikin bata wadance bana irin ai baka da baka iya yin wannan ko haka bari sai Allah ce mi fa in ma nazhaban nabika kenan in mun tafi da kai fa inna minhum muntaqimun ko to mu muna iya musu azaba aw nuriyannaka alladhi wa'adnahum ko ko mu nuna maka abinda mun kai musu alƙawali kenan sashi abinda mun kai musu alƙawali tunda sauran sai lahira fa inna alaihim muqtadirun mu masu iko ne akan su muna gane ko yawwa to idan muka diba imam ruwais wanda rawi ne na yaqub ya karanta fa in nazhaban bika aw nuriyanka sai kaumi wato nunu tawkid al khafifa shi ko fa in ma nazhabanna nunu tawkid al khafif al thaqila aw nuriyannaka sai mi al thaqila ko ya zamanto saboda labarin qur'ani wani in ya ji shi tun daga farko zai karba wani kuma sai an daddanna sai sa waccan nuru thaqila sai ta zo ga waɗanda kurmuta su da bijiro su ta yawa kariba cikin alqira'atu wa asarwa fi tafsir wal ahkam a safha ta 737 kaga taujihin wannan qira'a sai Allah ce to fastamsik bil ladhi uhiya ilaik kai riko da abinda an kai maka wahayi shine ni alqur'ani innaka ala siratin mustaqim kai kana akan amine ne hanya madaidaiciya mustaqim asalin shi mustaqim ne sai an kace mustaqim daga istaqama ne ai istaqwama yastaqimi istiqwaman akwai laraban da ba suna irin wata suna amfani suna hiddo wata istaqwama suke cewa yastaqwimu istiqwaman suna yin amfani da shi kamar yadda Allah ce istahwaza alaihim ash-shaytan bai ce istahaza alaihim ash-shaytan ba istahwaza yastahwizu istihwazan tunda qur'ani kuma yazo da shi kaga dole ka yarda da shi ko baka yarda da shi mun mun yarda da shi dan mu qur'ani da mu yake babu ruwan mu da kai a to kadiba cikin at-tadribatul lughawiyya juz'i na hudu na Sheikh Abdul Latif Shawari zaka bayani can inda kawo alqadaya sarfiya an gane ko to innaka ala siratin mustaqim can cikin suratul hajji innaka la ala hudan mustaqim wa in jadaluka faqul lahu alim ma ta'malun an ramma can hudan naha cikin yasin shi ma ala siratin mustaqim ne ko haka ba sai Allah ce wa innahu la dhikrun laka lalle shi alqur'ani dhikrun ambato ne ma'ana abinda zai sa wanda ya kasu wato ɗaukaka ne saboda in mutum ya ɗaukaka sunan shi yana yaduwa a ambace shi wali kaumika ga al'umma kuma ɗaukaka ne ga al'umma kawo sofa tus aluna da sannu kuma za a tambaye ku amma mu da sai an karu in kana karatun qur'ani ko karama alqur'ani hidima kai ba komai bane gashi kuma Allah ya ce shine sanadiyar ɗaukaka dan haka da zaran kana gudun qur'ani ba ka ba ɗaukaka tunda ya kawo man yasu an zikirin rahmani babu wanda bai samu ɗaukaka a duniya da lahira irin wanda alƙur'ani ya samu wanda bai abuci alƙur'ani ya samu khadimul qur'an was sunna da ka samu wanda ka huta shi yasa manzo Allah ya ce khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama shi kenan sai ka zo a ce maka abin ga mm in dai ka samu abincin da ka ci kai yan rayuwarka in dai kana ma qur'ani hidima wallahi komai ya kare duk abin da mutum yake nema karshe karshen rayuwa sai zaga da hayaniya da shi kai don karshe karshen ta hauka cewa zai yi ko da mun to bai iya kun sai zagi kai ko sai tilawa sai ba da sallah ka dibi rayuwar Huzaifi dibi limamin Madina har yanzu in shi na ba da sallah gashi ya tsufa amma qur'ani nan nan dam Hassan Shuwai'ir malami ne wanda ya karantar da alkur'ani a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara sun kace 132 kuma shi na karantar da alkur'ani da shekara 132 na tun daga haihuwar shi ma ranar kilufi a dauko shi a kashi saman kujera kuma duk kira'ar da ka karanta in kuskure shi na gyara maka la yumallu hadithuhu wa tardadu yazadu fihi jamula amma kawai sai ka zo kana karaka kace ka in kai dai in ba kai ma qur'ani hidima bari waɗanda za su yi ƙur'ani hidima ka bar su su yi gakka kushe gakka yi raina ƙur'ani da mabuta alƙur'ani saboda nan ka buɗe maka ka ƙofa halaka turawa da suke so a nuna mai karatu alkur'ani ba komai bane sai a taimaka su dukkan duniya a ce jahilai su ne waɗanda ilitre waɗanda ba su rubuta faransai da angalai kenan yanzu in ba haka an kai ba da an ce waɗanda sun ka iya rubuta larabci sun iya karanta larabci kasashen mu sai mun su mailimta saboda dubban maharata qur'ani garin masu rubuta qur'ani to ni yanzu zan kama alƙalamin wanda bai san Allah ba shi zo ya ce mini wanda ga karanta qur'ani shi na cikin jahilai shi wanda bai san Allah ba da yanzu ya da alƙalma ne haba jama'a kai ba dan boko in shi in shi da tsara ba coci na an kadar ba armin uwa tai kai ho masallaci na hukumu ko ba masallaci ba da qur'ani na an kadar ba armin uwarka yanzu wanda dai ba armin uwarka zaka ce ma jahili don dai kai ho kanan kake tare da buwa wallahi ai hatara wallahi alaramma to ka san masu yaka addini su musu gane addinin ne ake yaka ba rena alqur'ani rena musulunci ne Allah ya kyauta ba muna zagin mutane bane muna cewa su ya hattala sai Allah ce wasu alman arsalna min qablika min rusulina ko ba ka dan bari yawwa to idan muka duba wasu alman arsalna min qablika min rusulina ka tambayi wanda mun ka tura min qablika gabanin ka min rusulina daga annabawa to ai annabawan bai same su ba tunda annabi Isa ma da tsakankanin su bai same shi ba wa bubishirin bi rasulin ya ci min ba'd ismuhu Ahmad to kiran wa za a tambaya alarma ana nufin ahalul kitabi waɗanda an kabar masu littafi tunda su ne alladina ya tabi unar rasulan nabiyyar umiyyar da ya nuna maktuban inda hun fitaura ta wani ji amma su ma ana nufin waɗanda sun ka riƙe gaskiya ba a tambata ɗiba waɗanda sun ka bi duniya ka san mallami da ya sa son girma da son duniya da son mata da son kuɗi cikin zuciya fito an ƙare da shi ba shi ba kuma duk kowane ne ma ya son waɗanga ya halaka to shi mallami shi da ma karanta in yace ya sa son waɗanga gaba ai lamari ya ɓaci to wasu alman arsalna min qablika bi rusulina ko imam hamza da kisa imam ibnu kasir al-makki da imam al-kisa'i al-kufi da imam khalaf al-kufi sun karanta wa salman arsalna sal kenan daga dama fi'ili sa'ala yana da mi yana da fi'ili amri biyu an gane ko suna nan cikin ilmi safa in ka diba cikin littafin at-tarif fi ilmi tasrif ustad dr abdullah usta ya kawo bayani kansu an gane ko akala ya akulu sai a ce kul kuma a ce ukul ko ba garan bari ko ukul to sa'ala yas'alu sai a ce sal ko a ce is'al Allah ce sal bani isra'ila kama atinahum min ayatin bayyina sannan ko ne ce was'al man arsalna min qablika bi rusulina almuhimmu dai ka tambayi wanda mun ka tura shi na ana nufin ahlul kitabi wadanda ya samu aj'alna min dunir rahmani alatan yu'badun shin mun sanya musu min dunir rahmani kuma bayan Allah mai rahama alihatan wadansu ababi na bauta yu'badun ake bauta musu ai babu na as-su'alu lin nafi ai ma ja'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun an gane ko ba mu sanya ba ko kuma ka bashi wata ma'ana wadda take dacewa da siyaki kan wani ya zaburu ne ya ce ba haka nan da ba daga dukkan alamu saboda lokaci ya tafi dan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh